إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke bulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 26 ga wata na sha'aban hijira shekara 442 wanda ya dace da tara ga watan hudu shekara 2021 kayan adara masu yana hanya za mu karanta yin tambayoyi insha Allah ina fata da akwai dan wayo zo tambayoyi da yawa hilin ba hilin tambayoyi ba ne ba na tafsiri na sani idan tambayoyi suka yawa ke ne cikin hilin nan za mu karanta daidai gwargwado kuma kayan Allah ta alaran ma a cikin kuma tambayoyin ya yi rubutu na gaskiya a faɗa mu gane ba a cikin tambayoyin da yawa cikin a ciki dai akwai maganar na sufofin salatul tarawih cewa dai maganar sufa tarawih yadda kasan wutiri haka abin yake amma wanda umar wani khattab wanda aka yi a zamanin shi aka kawai zaman to sunna ta yau da kullum wanda ake zuwa da liman a masallaci a yi a raka'a goma sha ɗaya ce abinda ya zama inganci da saɓanin masu raka ashirin kenan wannan akwai magana wuce raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai raka'a tara raka'a sha ɗaya amma wanda ake a masallaci wannan su ne ake wannan raka'a sha ɗaya wata ruwaya sha uku wannan shi ne na maganar sufofinsu kuma min bayani wannan sallah sallah ce guda ko ta wuri ko ta cikin dare mutum ya zaɓi ta yi abin da ya yi ka yi ƙoƙarin tsoka a cikin siffofin sallar sai ka jefa wata a ciki sai ka yi a cikin wadda aka faɗi dai ko ta daren ko ta asubakin ka ta lokacin suhur sai maganar an yi magana a wancan sati na maganar ɗaukar soji ya ce to wata shawara ko nasiya za a musu kayan a yi wannan gyara da aka faɗi to kayan a gyara abinda yake musulunci ya yi wani tsari mai sauki na maganar sallah maganar sallah tun da akwai jami'in takadim ko ta akhir babu wani aiki da ɗan adam zai ko a soji ko a ina a ce tun da sahi har magarba dole a samu mutum kenan ka zaɓi lokacin da a ciki imma a lokacin farko a azawar kin a yi azawar a yi la'asar a samu ɗaya azawar la'asar ko kuwa bakin ta dai akai kololuwa lokacin da aka amma aiki ne na gwamnati bakin are uku an tashi da wuya kuma na da mun yi ake ƙara lokacin na gwamnati ya ma mutum ya rage kenan kana iya gama azur da asar a lokacin azur ko azur da asar a lokacin da asar wannan shine mahuta game da kenan wannan matsalar sallah kuma da man tahiyya dama ai abu laguru ake tunda dai da ake wannan farmason kin mutanen abu laguru suke zuwa suke matsayin wannan farmason da take kai kenan yan bulaguro suke kakana da hujja ga ta uzuri ga bulaguro kuma maganar azumi tun da a bulaguro ne kuma ya ku shar'antawa mai azumi ajiye mai bulaguro ajiye azumi ku kake na kuma za ka hana gyara sai ɗan uwa ya yi maganar wannan sallah da aka yi bayani sallah ta raka'a hudu ta bayan isha na maganar inganci da maganar tahiya da ake yi a raka'a ta biyu za a yi sallama ko ba a sallama to magana inganci dai a babu wani dan nayi bayani na kawai da ya shawara abun da mun ware dan guntu an watsa duk da akwai wani malamin cikin yan uwa na Najeriya ya yi kiraye da kan mas'alar maganar ruwayar na rashin inganci sauransu duk da na mai bayani inda ya shawara bayanin da nayi bayanin da nikan wannan sallah na ce akwai hadisi marfu'i na ibn abbas wanda imam al-bukhari ya rubuto na yin sallah raka'a hudu bayan isha wannan ya tabbata daga ibn abbas kan sai al-bukhari kuma hadisi marfu'i annabi sallama yayi wannan bangaren sallah raka'a hudu kai muna da hadisi ta cikin sai al-bukhari hadisi mai magana fadala wannan ta maganar wanda yayi raka'a hudu bayan isha kamar za a ba shi lada kamar wanda ya yi su a zanen da ya kadar na karuwa ta amur bin as ta abdullahi ta abdullahi bin masa'ud ta aisha radiyallahu anha hadisabai guda uku sabai biyu da aisha sun tabbatar da wannan ruwaya kuma kamar da albani rahimahullah yake magana wa'annan hadisai akwai hadisai marfu'ai wanda suka kawo wancan bayani na in ka yi ta a daren kai zarka a wuri bayan isha za a ba kamar kasu da ta kadar akwai hadisi marfu'i amma yana da matsala wajen inganci amma wannan wanda suke wannan mawqufan duka wani ko na iya da sinadi kyakkyawa ya tabbata shi ne albani na mula ke cewa waɗannan hadisai mawqufai duk da mawqufai duk da sun inganta suna da hukuncin marfu'i kamar a ce manzo Allah ne ya ce dan wuri ne wanda sahabbai ba su tsara sallah da karan kansu ba su haɗa lada da ra'ayinsu a lada ba a kiyasi da lada ko imam malik bai kiyasin lada in ce lada kurin Allah ce kaza annabi ya bada labarin kaza ladan kaza ladan kaza ba kiyasi wajen ladan kaza kenan tunda sun inganta daga wannan sabon ce kenan wannan masalan sallah ta tabbata ta wayannan hanyoyi na wayannan sahabbai Amr ibn As Abdullah ibn Mas'ud Aisha radiyallahu anha bayan wannan sai maganar cewa a raka'a ta biyu raka'a biyu maganar sallama duka hadisan suna zawa kan magana ruwan fadalar a hudu bayan sallar isha ruwaya ibn mas'ud ita ce take bayanin cewa ba a sallama tsakaninsu shine kenan duk da sallama ba mun ce ba ta ba ta sallar raka'a hudu dai amma dai kenan ka ai sallama tun daga sahabin da ya magana ba a sallama kenan ba a sallama tsakaninsu kuma dukkan raka'a hudu kowace fatiha da sura ina fata kenan an gane wannan bayanin sai ya magana menene a kone magana can cikin dai magana nau'in zama a cikin sallah na shi na fahimta da kan maganar zama a sallah akwai zama daban-daban akwai iftirash akwai tawarru akwai alƙa'a akwai tarabbu zama iri hudu ko ne ya tabbata a sallah illa ko ne da wani yin shi me a tawarru zama da ake kan ɓangaren takashi ɓangaren hagu a kawar dama a ɗan sanyi kawar hagu daga gaba kenan takashi a saman takashi ake shi zaman tawaro wannan zama an same shi a raka'a zama inda ake zama biyu annan sallallahu iya zama a wurin zama biyu a zaman zaman na biyu yana irin wannan zama zama kan bangaren mazamnar ka bangaren hagu ka kafa kafa ta dama shine tawarruk iftirash shine zama akan kawal hagu ka kawo kawal dama shine iftirash annabi sallallahu alaihi ya irin wannan zama a ina kaman tsakanin sujada guda biyu iyayen shi haka sallah mai zama biyu a zaman farko yana yi sai masalar zama sallah mai zama guda irin asuba kun ita ce babu hadisi karar da ya kawo annabi wani irin zama ne yayi isa mana suke samun sabani kan wanne za a yi tabarruka za a yi zaman kan bangaren bangaren mazamata hagun ko kuwa iftirashi za a yi shi ne malamai kowa ta ta abin da ya girin jaye kamar da albani da Allah shi iya ga cewa zama inda ake zama guda tun da ya tabbata annabi sallallahu salama ya an samu ruwaya inda yake zama biyu a zaman farko ya zama ya zama iftirash kenan sallah mai raka mai zama daya sai a yi zaman iftirash shine zama kan kafa ta hagun a kafa kafar dama a wannan wuri wannan kenan wurin da ake yin shi kenan tsakanin su gida guda biyu ko inda yake da zama zama inda yake zama makata zama biyu a zaman farko sai kuma inda ake nasar istira nasar istira zama da ake in za a raka ta biyu da in za a raka ta uku wannan zama da ake shi ma a nan ana irin wannan zama na iftarash zama biyu kenan ko zama na uku na alika'a zaman tsugunni mai tsugunni zama kan diddigi zama kan diddigi wannan ana yin shi ya zo tsakanin sujada guda biyu wanda ga cikin sunan abi dawud da ya kawo ruwayar ya kawo ce a ce alika'a bani sajadatai ya kawo shi alika'a ana yin shi ne tsakanin sujada guda biyu kuma wannan zama duk suna ka ce bai da ya tabbata a ta cikin sai musulun amma ɗaya cikin sabai ma'an bin malik ko ibn abbas kan tambaya me ma'anar iqa'a to wannan sunna baban qasim ce iqa'a zaman kan jiddige to saboda sai muna ga da kaman wuta ce ce a sunna baban qasim ce ya nan sallallahu ya tabbata nan sallallahu salama iya zama kan diddige amma tsakanin sujada guda biyu nan kuskure masu yin shi a wurin tahiya balle limami mamu zai yi ya matsi ne babu wurin zaman iftarash mamu iya ba akwai matsuwa wannan darura ce amma kai ne man ko misali shi kadai ba a zaman tahiya ba a iqa'a zama kan diddige ba a yin shi a wurin tahiya ba shi a tahiya ana shi tsakanin sujada guda biyu ina kuma nan ka matsi ne babu liyo wannan ban da kariya sai maganar zama na tarabbu zaman tarshe ka zaman samar kute ta samar kute zaman yan sarki ba kace zaman harɗe zaman harbe kenan mutum ya kurwazon ya haɗa ƙawawun shi haka ya ɗan haka haɗa su haka ya zamana kan ta kashi su dangalgal amma ƙawawun shi haɗa su haka ya sa ya saba su haka shi ne zaman a tawarru kai wannan a tarabbu ana wani zama a ina wannan zama shi ne kambacin tsayuwar mai sallah mara lahiya kenan wanda ba shi da lahiya wanda ba shi da lahiya iya sallah to maimakon ya yi zaman tahiya bai zaman tahiya tsayuwar shi shi ne zaman harbe shi tsayuwar shi in zai sujada in zai ruku ya dan sunkuya ya taso in zai sujada idan zai kai goshi kasa sai warware ya je ya kai goshi kasa ya dawo ya zama irin da ake zakar sujada guda biyu ya koma in ya zo wajen tsayuwa sai ya zama ya tsafa tsayuwa in zo wajen tahiya sai irin zaman tahiya kuma amma tsayuwar shi shine zama kan in ya ce na kamar kuzakin zaman haɗe zai yi kenan don sallar shi har ta ƙare wannan shi ta sirrin siffa hudun ce kenan ta zama wanda ya zo a sunna a cikin sallah kamar yadda yake ɓangaren sallama ita ma iri hudu ce sallama a sallah ita ma iri hudu ta zo kowace kai sunna kai ba magana suka sallama mafi tsawo wadda za ka juyi a ɓangaren dama ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta ɗaya ko ka juya ɓangaren hagu assalamu alaikum wa rahmatullah wanda ita ce siffa ta ɗaya mai tsawo siffa ta biyu ta sallama ka juya da maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka juya abun assalamu alaikum wa rahmatullah iri ta biyu kenan siffa ta uku ka juya dama assalamu alaikum wa rahmatullah ka juya abun assalamu alaikum ta uku kenan ta hudu ka jiba alƙibla irin rasan amalikiya ta shahara ka fara alƙibla ka ida a dama assalamu alaikum wannan ita ce a malikiya duk da su masu na inkaranta amma albani ya ce tattabatar cikin fasarar albani ya tabbatar da irin wannan sallama mai sallama guda duk da cewa bangaren bangaren wasu malamai suna inkaranta ma gaba daya duk mu anan ana gama ita ce kaɗai sallama an kai da ba ita ba ka saba suna gaskiyar magana wannan sun sallama duk wanda kai kai daidai da sunna kuma babu wanda zai soki wani wanda a cikinsu illa ce abin da ya yi abin da ya yi irin wannan abin da ya zo daban-daban ka yi tanawo wataran ka yi wannan wataran ka yi wancan yana maza na sallar salama ya yi kenan kai ma sai ka rika yi wataran ka yi mai tsawon wata kai da jerar da tsaka tsakiya ne amma duk da mutum ya kama ya yi a kanta ba ce ya saba sunna ya yi ya tabbatar da abin da ya tabbata a sunna nan dan kuma gyara wanda ke bin liman yadda liman ya yi haka za ka yi kan liman ya yi kai kai e cikin cikakken koyin da liman annan sarari mace inama ju'ila da imamu lutan mafi an sanya liman don ka yi koyi da shi abin da ya yi ka yi irin shi kenan bai dacewa liman ya ɗaya kai kai biyu ko ya yi biyu kai ɗaya wannan shi ne abin da ya tabbata a ɓangaren wannan ke nau'in zama dai hudu kuma maganar sallama ita ma iri hudu sai yana da akwai magana tambaya ta daga hannu a cikin sallah an wa daga hannu a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam na magana kabbara ta harama yakan yi wani lokaci yakan daga ya kabbara tare Allahu akbar tare da daga hannu da kabbara wani lokaci zai Allahu akbar tukun yi haka wani lokaci sai haka yi tukun Allahu akbar kenan a cikin duk wanda kai ko ka daga hannunka tare da kabbara ko kuwa he kai kabbarar kuma ka daga hannun babu dai damuwa duk wanda kai ba matsala komi ko kai wurin tashi ko kai bayan ka tashi ba da masu ake zama ake zama ake na uku ko ta daya ko ka yi tsinje ka kafa da shi kenan ko ka yi tare daga hannu ko ka yi ba daga hannu duwan da ka yi tabbata a suna tun da Allah ma zo dama mun dan ja bismillah Allah ma sai muna za mu tashi cikin karatunmu aya ta 68 wadda kira minti biyu ɗaya kana iya haka suna da sa wadda minti biyu cikin suratul anbiya aya ta 68 za mu tashi al'ambiya aya 68 68 ina ganin 68 ina ganin ne za mu tashi a nan ɗaya ce kuɗuwa ambiya ce zan daga ambiya ba yawa aya 68 ina ganin ko? 68 ne ambiya ko 68 alhari ku ne ko kana kan da gwada aya biyu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم بهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون نعم سيقالوا هرقوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين muna cikin bayani a sati da ya gabata na ƙurewa da annabi ibrahim alaihissalam yawa jama'ar shi wanda ya tabbatar musu da hujja ko yanke hujja ta bautar wani allah ya masa abin da mai hankali zai gano kuran shi duk da sun gano kuransu da rashin hankali na bautar wani Allah abinda baya ji bai gani bai iya kare ma kanshi komi amma saboda ruko da abinda aka gada da al'ada wannan ya sa sun doge sun ci gaba da taurin kai da nacewa kan bautar wani Allah wanda bayan da ya yanke musu hujja ya musu Allah wadai ya musu Allah wadai da irin wannan hali nasu ya yi Allah wadai da abin da suke bauta wanda ba Allah ba wannan shine bayanin da ya bayan wannan bayanin yanzu dai kenan tunda hujja ta kare sai ta dama idan ka ji an fara daga hammata a buga hujja ta kare sauran ku tuwo kuma sai a buga sai a bige ko a kashe shine bauta ba mu ga yanzu tattauna ta kare shine qalu hariqu yanzu kuna abin da za a iya yi cewa ku kona shi kurin wansuru aliyatakum ku taimaki abubuwan bauta ku jiwa sai za ta ku taimake su tun da musu banna a musu ta'addanci ku rama musu shi ma na mana ku ramawa abin bautan ku tun da kenan me ya musu ya musu illa ya bi bige su ko to ku rama inda kaka ya zo kaka kuma ku mushi shi na mana rama ku ramawa abin bautar ku abin da aka musu in dai har kuna wani abu akan wani abun to gashi in har za ku taimaka ma to ga wurin yi mana harama abin da yin ta'addanci suka ci yanzu kenan wani abu tabbas dan babu hana su haka suka kudurta haka suka yi niyya kuma haka za a mishi dan shi da magwa bane ba a gari da shi yaro ne kuma shine mai wannan kai da na kenan a takaice abin da aka yi an tara wutar an kunna wuta inda ruwa ta zo ta ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa a wannan halin kowa ya ka gudunmuwa amma ce dabbobi na bushe wuta an ce bar dabba guda tsakaka tsakaka a daga za ka samu cewa na muka ce a kashe ta tsakaka a nan ce duk wanda ya mata bugu guda ya da lada ɗari an ta mata a bugu guda an ka tsara lada ɗaya ragewa kada tsara lada ɗaya ragewa sai ka samu ka mata bugu guda a baka da hadana ɗari annabi ce ita ce dabba take hura wuta bayan dabbobi suna kashe ta kenan abu ya wakana da na wuta ta kai ba a iya kusantar wutan ba an gama ta gaggamaman wuta kuna kan shi kadai kuna an ce sai ma da majaujawa don mutum mai kusanta don zai shiga tsaka sai da majaujawa aka ɗauke shi aka jewa cikin wannan wuta to wannan abin da ya wakana an ɗauke shi an jewa Allah subhanahu wata'ala ya ba wutan umarni Allah shi ke sa wuta ta ƙona oh wuta ki ƙona Allah haka ya tsara man haka Allah shirya abin wuta ya ta ƙona to yanzu wuta Allah maka manni kulla ya na kuni wardan ya na rukuni baudan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan فجعلناهم الأخسرين الله أكبر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله يتمكى يا وتا ki zamanto sanyi ke magana zai babu ki zamanto sanyi kuma wa salama ai akwai jaura mai kashe mutum ko a sanyi ne to aka sanyin mai aminci bardan wa salaman amma wa ala ibrahim kinan shi kadai abin ya sa shafa shi kadai ne za ta zamanto mai sanyi da aminci haka Allah kaddara wuta mai konawa kar ta kona nan ruwaya ta cikin bukhari bin abbas ke cewa lokacin da aka jewa ibrahim cikin wuta ita hasabi Allah wa ni'mal wakil qala ha ibrahim hina ma kullu fi nar ibrahim ya wannan magana lokacin da aka jefa shi a wuta ita kala muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala sina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana ita manzan ibrahim ya wannan kalmar ta hasbi allah wa ni'mal wakil lokacin da aka jefa shi wuta haka manzan sallallahu manzan allah ya yi ta lokacin da aka musu taron dangi bayan an watse sun bi kenan bayan uhud sun bi bayan qurayshawa karkata ina ku aisi mugun shiri kaza kaza kaza aka ba tsoro wannan abin ya kara musu imani na manzo Allah na mashi ba manzo Allah ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kenan ta kalma cewa da mutum ya kata lokacin matsala lokacin koma ga Allah cewa Allah ya san muni ana kenan Allah ya ishe ni kuma wa ni'mal wakeel ma da wakili abin dogara Allah kenan sai ta ta cikin addu'a da suke da muhimmanci idan ka shiga matsala ka kawo ta hasbiyallahu wa ni'mal wakeel kuma hasibin Allah kamar na jama'a ne babu ne hasibin Allah abin nan yau adda ce muke muhimmanci a lokacin shiga matsala kenan ibrahim salam wannan kalma ce yayi lokacin jewa shi wuta akwai ruwayoyi wanda wasu ma ba su da asali cewa lokacin da aka jewa shi wuta kafin ya je jibril alaihi salam ya tunkare shi cewa baka da wata bukata baka ga mu Allah bukatarka ya maka wannan me suke bukata ya ce a Allah ya san halina sanin Allah ga halina ya wadatar da kan tambaye shi ya manta mai komai ga Allah duk da wannan me yasa cewa ruwayar ba ta da inganci ko asali ma kuma ta saba ma halin ibrahim na addu'a addu'a ga kai daga iyalan shi addu'a kuma sunna ce ko za ka ma kiran kiran ma ka da kenan ko a duk da Allah san halin bawa addu'a abu ne iya cikin ibada ta bawa kaskantar da kai ga Allah kina addu'a tana nan abin da ya ce malamai suna tabbatar da shi na maganar cewa ya tunkare shi kayan ya hada wuta ba ka da bukata ce ba da bukata a wajenka mana wajen wajen jibril tabbas abu ya wakana an je ibrahim alaihissalam cikin wannan wuta kuma yadda alabar umarnin ba ta mai komi ba eh ta zama to sanyi lahiya lau ba abin da ya same shi wannan malamai musulunci na ce ya yi wakana haka a lokacin musulunci na ga akwai wannan cikin malaman abu musulun khalani abu musulun khalani cikin tabi'ai na farko abu abu musulun khalani shi ma an mai haka a yaman musulmi ne na wani al'ummar an hura wuta an jewa shi ya wuto lafiya lau wannan al'ummar wannan kenan abu ne allah ya abin da ya sa kowane lokaci kenan abu ne abu ne mai sauki allah ya hana ta kona satin da ya wuce mun yi magana akan da muka yi maganar wani ɗan uwa ya wasa dutse wanda yake wasan bul da shi dutsen ya jima a hannun shi ya wasa ya ga tsutsa tana motsi a ciki daranta tsakanin dutse dutse ta aka mata take abu kuma take rayuwa a ciki Allah ta tsaita yau dan waka cin mallam ta wallahi amma maki har ina ban mun ci shi ina ina ga mun yace wallahi yace ni an dafa naman kai a gidana tun da dare kan wuta har sai ya sha wuta ya kare ya lubu ya ce muna ci mun kare cin nama na wata kai sha kwalluwa daga tsutsa garanta tana mutsi a ciki ta bata kone ba nan shi kan ne gam zama ya kan da kan jafsana ta kon ya kon a wuta nama ana dafa an dawawa ya yi lugu ya je cin kwalluwa ya ji tsutsa ciki garanta bata mutu ba eh ana sa maka kwarai haka Allah haka Allah tsare ta shi kenan nan da Allah ya ce kenan an doki Ibrahim an jewa Allah ya ba wuta umarni kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wuta ki zamanto sanyi mai aminci kan Ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum akhsarin sini mugun kulli ga Ibrahim a kashe sai muka su ne kaskantattu ba su cimma burinsu ba Allah ce gaba ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين na'am yanzu kuma sai labarin annabin Allah Lut Lut iya daga cikin wanda suka Ibrahim iman da Ibrahim daga can gida da shi suka wuto eh abana Lut ko fa abana Lut Lut ya iman da suka iman da Ibrahim kuma lokacin da hijira ta suke da shi yana ake dan dan washi ne cikin dai tarihi Allah ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi tabarakna fi al-alamin mun tsiratar da Ibrahim alayhi salam da Lut kan tare suka yi hijira zuwa ƙasa wadda muka mata albarka la tabarakna fi al-alamin ƙasa ce wuri ne da Allah ya ma bayin shi ni'ima da hikimar Allah har a yau a duniya babu ƙasa mai albarkar noma dukkan nau'in kayan firiri kayan marmari mai daɗi har yau tana cikin a duniya wuri sanannu ƙasar sham ƙasar sham eh sham aka ce sham a da yanzu ne aka ce ake raba aka ce yanzu a ce sham a ce syria amma sham a tarihi an gane ce ma a sham ka ɗauki palestine ka ɗauki lebanon ka ɗauki isra'ila ka ɗauki jordan ka ɗauki syria duk ana cikin ƙasar sham gaba ɗaya a cikin tarihin musulunci an gane ce sham duka wannan suna cikin sham gaba daya palestine lebanon jordan isra'ila da syria da ana masu kasar sham ce a da gaba yanzu aka raba aka raba su kenan wannan yanki ne mai albarka har a yau ya cikin yanki mai albarka ka noma kuma gashi wuri ne mai wannan masallaci na uku a duniya kuma ƙasa ce ta annabawa mai yawan annabawa a nan suka rayu makka sai dai su zo sai dai su zo aikin haji amma ba mazauninsa ba ne ba makka mazaunin annabi isma'il ne da zuriya shi annabi ibrahim ya zo ya zo koma ne amma annabi isma'il ne ya zama a makka sauran annaba sai dai su kawo ziyara su zo aikin haji da akwai masjid al-khayf masjid al-khayf ana iya nan wanda san wurin jamara wurin babban masallaci manzala ce wani masalatin nahir ya ce annabin saban ya zo ya salla a cikin shi annabin saban suka zo min sun zo mi sun zo aikin haji a nan ce sun yi salla a wannan wurin nan kusan jamara wannan yamma yawan wurin yanan annabin saban ya salla saban suka salla a wurin kira annabin sana zuwa aikin haji manzala a cikin aikin hanya ya ce sabai ya ce musu an zo daidai da shi ta ne annabi wane ya biyo da irin raƙumi kaza ta nan ya gido ya shiga hanya an zai ce nan ta nan annabi wane ya biyo da raƙumi da kaza na biya ya kada sabai ya kada masabai inda annaba suke biyo sanar zawa aikin haji don haji aikin annabawa ne sun yi da annaba da sun yi ta kenan sun yi niyin kulli da shi muka hanya sababu kenan sai muka tsiratar da ibrahim da lut zuwa ƙasa wadda muka mata albarka ga bayi to habana lahu wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين to zai musu ibrahim alaihissalam ya bar jama'ar shi bayan an wannan nemi kona shi da bai yi ba dai karshe da ya ga abin bai yi ba sa imani ya yi hijira da shi da lut da matar shi da ya bar ƙasa ya bar gida ya bar dangi uwaye da kakannu da yayu da kannu gaba ɗaya ya tashi kuma kuma kace ba irin nan yanzu ba za ni hijira gari kaza iyawa ta in samu aikin yi a ban takardu na zaman dan kasa ma iyayewa a ban da kariya ko wajen wane nawa a akwai shi tayi inni muhajirun ila rabbi kurin shi ba shi da kowa a duniya ya bar kowa kuma babu wanda yake goyon bayan shi yace zan yi hijira zuwa ga ubangiji na kurin ya tankari duniya iya neman ina za shi ya zamana ya rayu kurin wannan tashi da ya bar jama'ar shi ya bar kowa ya kama Allah shi kuma Allah ce wahabna lahu ishaq wa yaqub nafila mun me kyauta ta ishaq annabi ishaq kuma da yaqub shi kuma yaqub kari ne akan da domin ishaq shine baban yaqub ishaq annabin Allah ne kuma shine yahi yaqub shi kuma yaqub shine baban annabawan Isra'ila shine yaqub kyauta kyauta ce ta musamman hikimar Allah bayan Ibrahim alaihissalam a tarihi duk wani annabi da ya zo bayan shi ya hoto daga sassan da shi bai wani Allah ne ya bar mutanen banza Allah ba shi mutanen kware Allah ba shi kuma mutanen banza a yaba har tashi kiyama za shi kullum mutum ya kama Allah eh kama Allah kurin kaba Allah kurin Allah kuma Allah zai ma kowa irin sakamako irin nashi kaga wata Ibrahim ya wuce a shi ga irin da aka mishi kai ma Allah bai barin ka haka na tabbas kullum mutum dogara ga Allah kakka mutane kakka mutane shirme ne wannan shirme ne kama Allah kurin Allah sai irin baiwar da ya maka akan addinin Allah ne wannan Ibrahim sallam kaga ya bar jama'a da sauransu Allah ya mai kyautar iya masu albarka kuma da aka ce Isra'il wa Isra'il Yaqub shine Isra'il aka banu Isra'il duk abin da labarin annabawan tun daga Musa Harun maganar Dauda Suleiman Iliyas Lukifa duk wani annaban gaba daya cikin suna cikin zuriya ta yaƙub yaƙub shi ne baban yusuf alisalam ko da sauran ɗaya shi kenan zuriyarsu ce ne tabbata wannan annaba gaba da sun zo ta wannan alƙashin annabi ishaq jikoki shi ne zama shi isma'il kuma bayan allah mai wannan baiwa ta mai annaba manu sura gaba ɗaya jikoki shi ne kuma he zamanto ɗan nashi na farko isma'il kuma shi allah ba shugaba cikin annabawan gaba ɗaya muhammad sallallahu alaihi wasallam duk cikin gidan shi ne dai Isma'il bangare guda ne aka ba shi da suka ce ɗaya tamkan da goma ko? Mazan Allah shi kaɗai aka ba Isma'il shi kuma gani matsayin shi cikin annaban gaba ɗaya shi ne shugaba duniyar lakira. Amma duk wannan sun zo a zurewa Ibrahim alaihissalam. Allah ya ce kai wahabana lahu Ishaq wa Yaqub nafila. Min me kyauta ta Ishaq annabi Ishaq da Yaqub na kuma zaman ƙari ne akan mana bayan Ishaq. Wa kullan ja'alna salihin kowanne Yaqub ke Ishaq ne da zure da wannan ɗaya na annaba da kowane mun sanya su cikin bayi na kwarai tun daga uban zuwa jikokin na yana ta gaba
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
wannan zuriya ko wannan gida Allah ya ce waje annahum aimatan yahduna bi amrina mun sanya su shugabanni ne jagorori ne wanda suke shiryar da mutane da umarninmu masu kira zuwa ga Allah wa auhayna ilayhim fi'lal khairat ata mun musu wahayin ayyuka na kwarai ayyuka na gari kenan ga matsayi daraja a wajen Allah kuma su ne a gaban wajen aiki na kwarai daga cikin aiki na kwarai ya ce akwai ce wai kama sala wai ta'i zaka tsaye da sallah da ba da zakka ‘yan uwa duk da cewa magana na kace tsaye da sallah sallah a cikin ibada ta cikin ibada mahi muhimmanci a cikin ibada duk da sallarsu daban da tamu kowa da irin tashi amma sallah ita ce dai ibada mahi girman ibada wanda har addinin musulunci cewa ita ce ibadar da gobe kiyama sai an bincika in ta kyau za a diba sauran aiki kuma da magana bangaren ba da zakka kyautata ka kenan kyautata ma bayi don zakka akwai a sauran addinan ma gaba daya ya ce dai wa kanu lana abidin wa'annan kuma bayi ne masu bautar manzo Allah ke masu bautar Allah kenan ga maganar imani ga maganar aiki na kwarai bangaren isan kuma haka wajen bautar a gaba suke Allah ce gaba
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا آتيناه حكما وعلما شما لوط wanda yake tare da Ibrahim shi ma zaman shi ma annabi ne mai zaman kashi daga ba Allah ba shi ma annabta Allah ce Lut mun ba shi annabta da ilimi kuma wa najaynahu min alqatl lati kan ta'mal khaba'is muka tsiratar da shi daga wannan alƙarya wadda take aikata mugun aiki eh ta amala khaba'is alƙarya alƙaryar ɗan liwaɗi ai kaga shi zan waye ya zamana a wannan garin a matsayin manzo ibrahim a garin shi shi ma a garin shi duk da karkara guda ce ciki amma ibrahim alaihissalam daban an kundi ba a ƙasar ibrahim da muka yi ai mala'ikun da suka zo halaka da mutalu ai suka biyo ta wajen ibrahim alaihissalam a matsayin yan tahiya ne baki ne tawaga ta yan bulaguro wanda ibrahim alaihissalam iya tsammanin baki ne yau da kullum ya je ya gaso dan maliki aka yi mishiri aka kawo wa baki aka aike da gaba sai lura wannan baki ba sa cin wannan nama har tsoro ya kama shi da gudun ka aje mai abin baki ne suka gano tsoron a jikin shi ya tsorata su ta kasa tsoron komi mu suka mu mu yan sako ne na ubangijinka ta rika a rikon suka yi mashi su manzannin Allah ne mala'iku ne daga Allah sun zo aiki biyu su ba shi bushara ta samun ɗaya isahaq lokacin ba a yi shi ba e kana za ka samu ɗaya ishaq kuma da wannan mata ta tana shi haka ta buga ihu na mata ni zan ayu ina tsohuwa miji na tsoho in ayu sace haka ubangijin ke hudu kuma a wajen ubangiji abin nan da sauki a wajen ubangiji me zaki mamaki me zaki haka nan kina tsohuwa haka nan kina tsohuwa kina tsohuwa haka za a yi suka ba shi bushara ta samun ɗa kuma yanzu abin da ya kamu kuma za mu je garin lu lokaci ya yi na halakar da su mun zo za mu je mu kihe garin ya ce za mu halakar da garin da a ciki a kurutuwa da aluluta ne suka ce mun yi kasarar waya a garin na alamun mun fiya mun yi kasarar su waya a garin ka gaya mana waya ciki luta ciki haka da cikin nanu alamun mun fiya mun yi kasarar su waya cikin garin su yana zaɓa da kuma su zo kuma su zo misan kinsu misali aka kullum ta halaka da garin ku zan labarin komi kuma Allah ya kosa ga tsarin da za a yi lutsin za a ɗauko shi masu iman da jama'a shi a hutar shi kenan sun yi shi sanin mai a garin amma ka shi ya tsirkan an wani za ku halaka da garin da lutsin Allah a ciki da ta amin ka sanin su waya garin to kenan kaga a wannan aiki ne suka zo ta sha guda suka zo to kenan lut a wannan da kisa doguwa ce a wannan labarin azaba labarin an tsiratar da lut daga wannan kai alƙarya mai aikata mugun aiki innahum kanu qauma sawin fasikin mutanen lut wasu jama'a ne mutanen banza ne fasikai aw musawin mutanen banza ne kuma fasikai masaka dokar Allah wa adkhalnahu fi rahmatina وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين wa adkhalnahu fi rahmatina mun sanya lut cikin rahamanmu domin innahu min as-salihin da ya cancanta a ta iya daga cikin bayi na kwarai Allah ta mallaka bayi na kwarai Allah ci gaba ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم haka dai Allah subhanahu wa ta'ala da ba manzon shi umarni ka ba su labarin ruh izina da min qabl fastajabna la ka ba su labarin nu lokacin da ya kiraye mu kahin ka zo ko muka amsa mai ludi ya annabi nu yayi yayi fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya kira ubangiji ya Allah abin ya karfi na fantasir Allah agajinka Allah kina abin lutu ya kai an buge shi an ba shi kashi ya haƙuri shekara dubu ba hamsin ya yi amma ƙarshe Allah ta fada a rabbahu an nemi galubin fantasar ya Allah abin ya haƙari na agajinka Allah kuma ya adda da ya tabbatar da suke nan an ba shi labari lut mutanen ku ba mu imani ba an ƙari ba mu imani a gaban nan idan laga mishi shi da ke da rabbi la tazar al'adamin kafin tayyara ya ce Allah tun da ke na yanzu babu imani an ƙari shi da ke da rabbi ya Allah la ta zara al'adamin kafin da yara Allah ka kabar duk wani kafin وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا saboda mu إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا hasabu wa qala nuhu rabbi nuhu yace ya ubangiji la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah ka kabar duk wani kafiri na mace da yana cikin gida ko ɗaya ma na ka kabar kowa me yasa ya wani magana yace innaka in tadarhum ya Allah in hamma ka bar su yudillu ibadak za su batar da sauran bayan masu imanin ke za su batar da bayi ne ba su amfani komi in haka ba su Allah za su batar da bayinka wala yaridu illa fajiran kafara ba su aihuwar ɗamin albarka ɗan fajiri ta mai amfani kin shi tsaye nema a halakar da su da ba shi labari ba mai imani su ga mai amfani mara imani sama ƙasa Allah ga gama da su shi Allah ta fastajabna lahu muka amsa ma nuhu addu'a da yayi fanajjaynahu wa ahlahu min al-karbil azim muka tsiratar da Nu- nuhu da jama'ar shi daga wannan bakin ciki mai girma wannan ya karantar da mu ya shawo ya kwarai ya gaba da fitina kwarai al-karbil azim bakin ciki mai yawan gaske mai girma Allah Allah hudda shi Allah halaka da garin ya halaka da al'umman shi ya samu tsira kuma Allah ta gaba ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الله ce mun tsiratar da nuhu daga mutane suka karyatar da ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in su ma dai wata ne su ma mutanen banza ne me ga mutane mutanen banza ne fa aghraqnahum ajma'in min dirmiyat da su gaba daya duk wani kafiri ba ba da Allah ba na Allah ta gaba kuma وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
yanzu kuma shi wani labari zai sabu yan wani wancan da sunan sura wannan da sunan ta sura anbiya sai kama labarin wani a kama ka wannan a kama ka wannan yace yanzu kuma wa Dawuda wa Suleiman ka ba ta labarin annabi Dawuda da Suleiman idhi hakumana fil hars lokacin da suka yi wani hukunci kan lamarin wata gona idh nafashat fi ghanamul qawm lokacin da wasu dabbobin wasu mutane suka ci cikin dare suka cinye gonar wasu Allah ce wa kunna li hukmihim shahidin wannan hukuncin da suka yi da na dauda kin da na suleiman ko ne mun san da shi da mu aka yi amma lamarin fa fahamna ha suleiman su a cikin hukunci biyu ne aka yi daban-daban amma Allah ce sai muka fadintar da suleiman hukunci mafi daidai me yau kana akwai ruwa ta ta bayanin me yau kana wasu jama'a ne kenan dabbobin wasu ko wani ya cinye gonar wani cikin dare suka shiga suka cinye kaf irin da ake da yanzu a zo wani yan kori suka cinye gonar ka sai da ba komai an cinye ko haka ne aka yi shi kenan da aka zo hukumci shari'a wajen annabi dawo sai annabi dawo ya hukumci yanzu abinda za a yi sai amshe dabbobin wanda suka ci gona sai ba mai gona sai ku shi kinan goma kai an wuto sai ga alin suleiman ana hayaniya ko wata makar ne aka yi aka yi suka ce a ga abin da aka yi zawa aka yi wannan suka ci ne gonan wannan kuma aka ɗauki dabbobin aka ba wannan ya ce ni inda ni ne ba ba ni ba haka zan yi ba inda ni ne hukuncin da ba haka zan yi ba to kai bi za ka yanke ne ya ce abinda za a ba ba wannan abinda aka yi maimakon a amshe dabbobin a ba wani abinda za a yi gonar a amshe dabbobin wannan wanda suka ɓanna a ba mai gona ya rinka shan nono iya amfani da su shi kuma gonar ta wannan a ba shi gona ya shi bukata hatta na ta kai daidai inda aka cinye ta sai a maidowa wannan dabbobin shi wannan a ba shi gonar shi a nan kowa sai ce gaskiya wani shi ne hukuncin sai wani shi ya zama adalci a hibi haka aka yi aka ba wani dabbobin yashen nuna a wani da su kuma shi kuma wannan ya je ya shimka ya shimka ya gyara da suka kai komai daidai ya aka ba kowa kayan shi wannan ya zaba ɓangaren hadisi haka akwai yawo kayan ba ɓangaren kayan gona ba suleiman ko bukhari ko musulun ya yi wani hukunci shi ma annabi dawud da mata ne guda biyu suke tare da jinjiransu biyu sai karkeci muke can kura sai ta zo ya zo ya ɗauke ɗan ɗaya a cikin su ya ta yi cinye da babbar ƙarama ce sai babbar ta ce ai wannan ɗanki na ta ɗauke ƙarami ta ce a kun ta ma wata yankaki kurin da iya magana kun ɗanta ne ta yi ƙirƙiri kan ta iya magana aka zo wajen shari'a sai annabi dawo iya da magana babba sai ba ta ɗa a kan iya ɓangana kan shi ne shulba ya ce a gabin da za a yi ku zo ya ce ni zaraba rigima zaraba rigima gaba ɗaya ku ba ni ɗan kurin in yanka shi a kashe kowa huta a nan karam karamar ta ce a abar shi na bata abar shi na bata gane gano kai yake babbatar ta ne wannan ita san ciwon shi tocin araba a kashe mata wata ko haka daga nan an ya gano daga aka ce ko ya gano wannan ƙarya take babbal inda ɗan zanya bata ce a kashe bata ta kashe mata mai ɗan ta ce a ta kashe ta kashe a bar shi a bar shi na bata gane ya gano a bar shi a raye ya gano wannan ce mai da kuma ba mata ko da wata ko da tsuru ya bai da ƙarya take gura to nan Allah ce fa fahamna ha Suleiman mun ba Suleiman fa'intar wannan hukunci amma wa kakka ɗauka wai gajiyawa ce ko rashin ilimin annab dauda ne a'a a ce wa kullum a taina hukuman wa ilma kowanne annab dawo da annab sabar kowanne ce mun bashi annab da kuma da ilimi kun wani ɓangaren ne dai allah ya sanar da suleiman a kan annab dawo in wani a ce ƙarshe wani ayi malamai ke cewa kenan maganar cewa malami ya fatawa a samu wani ƙasa da shi ko almajirin shi ya yi fatawa saɓanin tashi daidai ba shi bane wanda ƙasa malamin ashe ya mara ilimi a kan wani misali tsiyawa mal almajirin ya mai ya malamin daidai ba da kuma ba wani kasa ai a malamin shi ke tunda wani ya fatawa wani ya rushe ai ya ce bai ilimi a wannan bangaren da ya fahimta yan wa balle wa balle a yanzu mu da ba wahayi ake mu ba ba wanda ake ma wahayi a yanzu zai yi almajiri ne naka karami ma wata masala iyawa ya karanta ta kai ba karanta ta ba sai aka yi fatawa sai kawar saɓanin abin da yake nasi karamin hadisi za a nashi a cikin na kai ma da ne ya muna ka abin na almajiri ai ba gaskiya bace ba dole abu mai hujja akan wannan masala ne ya kai malam hujja shi ne ba kuma wannan bai dauke darajar malam kun da wurin shi dole shi ne ka ce kenan fada fatawa akan wata mas'ala wani ne daidai wani kuskure ba gajiya bace ba shi da nan sallallahu alaihi ke cewa idan malami mai ishari ishtihadi in yi daidai a bashi lada biyu ladan ishtihadi da ladan samu daidai in yi ishari ya kuskure za ba shi ladan ishtihadi kuma kuskure kuma Allah bai gaji Allah bai makami akan kuskure wannan shine kenan ba wata da kasa kabu kina Allah ya ce fa fahamna Sulaiman mun fa mun ba Sulaiman fa'inta akan wannan hukunci da yayi na kan wannan kan lamarin wannan gona amma kowanne wa kullun Sulaiman da Dawud mun ba shi hukuman wa ilma an dabta da ilmi wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihuna wat-tayr wa kunna wa kunna fa'ilin Allah ya ce mun sauƙaƙe ma annabi Dawud dutse ma'ana zai mai aka ce dutse iya tasbihi tare da shi iya tasbihi dutsi na yi suna tare tsuntsaye na yi wannan kusa ce a ai wa eko ne eko mai eko kai maka eko wai eko mai eko an kai maka da an kai maka da cikin dutsi da take komo maka wannan zama ne akwai yana wani wata aya ce wannan abu ne musamman dutsi iya tasbihi ana shi tsuntsaye na tasbihi iya yi tarki haka Allah ya sauke mishi nan ta Allah ya ba annabi Dawud da sauti mai dadin gaske shi wata rana nan sallar salama iya tahiya cikin dare sai da gina abu musul asha'ari abu musul asha'ari ya ce wani allah ba sautin ƙurani bai sauti mu ya bai daɗi manzo allah ya tsaya ya shiro na da kyau kun ana kira abu musul asha'ari cikin dare iya kira annabi ya tsaya ya shiro na da kyau da sai suka kutse ya ce abu musul allah jiya cikin dare na bata gidanka gaskiya an baka cin abu da kutu da muzamar muzamar al'ada dawo an baka muzamar abun waka mana abu mai daɗi ina ina annabi dawo ita rasu da dakara jina a inda na sakana da na kara maka ma dabin daɗin ya haka na tun da na sakana na ce dabin ya haka na man da na sakana da ka kara jina su lai tun da annabi ya ce inda sa annabi ya jin shi da ya kara wa sautin da ya wani daɗi ma kenan annabi da Allah ba shi sautin mai daɗi kuma iyayi duwatsu na yi tsuntsaye na yi cewa kunna fa'ilin ashe Allah ce haka muke a bayi haka Allah ta baiwa eh وعلمناه صنعة لبوس وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الله يقول وعلمناه صنعة لبوس من سند النبي داود كيرا ريغا تسلكين يأتي تأتي من سكين asali da ba ta ɗin tsarin ba annabi dawo shi allah ya hore ma ƙarye da kasan dawo in ka kama ƙarye kurin inda ka haka zai mulmula shi bayan nan taurin wannan na dabu dabu dabu a kun da ka kama ƙarye kurin yanzu ya ga dama an da haka zai kurin ƙarye kurin in ya kama shi kun sai daula ne so to sai ke yin kamar zaman shan kamar ƙaran sarƙa haka ƙanana sai ya ƙara ƙanana ƙara ƙanana ƙanana ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya in ya ɗaya cikin ɗaya sai kamar riga wadda tana bata hana kan motsi don tana da tana da abu tana baka hana kan motsi kuma an kawo saran saran kibiya ko ma shi be shi bake ka tashi kariya ce shi ake sa hula kwano annabi sa hula kwano annabi sa ta ya sa riga yake annabi ya sa hula kwano abubakar ya sa umar ya sa sabai suna sawa in sa bin abi ukas a cikin ya tayar annabi jak jak kaga karar da ma karar riga jik jik suna tayya eh karar riga sarka riga sarka safa gashi aka taga mutum ta fitar da sana hankali inda mutum tana da hankali aka manzan Allah ya sa hula kwano ta yaki ya sa riga yaki abubakar ya sa dole sun sa sun sa a ce inda hawa har akwai wata laya kau da bara ko laya maganin kai ko wai wai wai shashatau ka bige ka ko ibuko ko wani ma a waka da kare ba ni ba fara ba sa fara da basu ko ya ya ta ko ya kyautar ba kuwa amma wannan riga sayan da ake tsada tsada take ba komai ke sayan ta ba kaga ishe shi inda wai har akwai wata laya da take hana a bige ka ko a soke ka da annabi ya ba kowa inda ayi qur'ani sai in kaga baka buguwa baka waye ka bar hanya eh kurin kai kai shirka da Allah kuma shirki eh ba wanda bai buguwa ba wanda bai yankuwa ko da bai buguwa kurin mushriki ne kurin kurin mushriki ne inda har akwai da manzo Allah yayi da ya ba sahabbai a ce musu buguwa kamar aljanna kurin ko ko ya abin da kamar aljanna mutane kuma zama mutane masu hankali ne gana kuma yadda gane ko yadda gane ko mutane suna fi gaske ne inda ana karanta addini wani ba wani komi gashi da kowa sani kun ba saɓani annabi ya yi wannan izai kun ba haka ana samun duk da haka wata ran ya samu saɓani ya yanke ki a wani ko a wurin aka annabi duk da hulai abin ya kai jirgon aka wasa mai kai bugun hijir aka wasa mai kai jini tun daga ka hajji duke shi aka karya mai haƙori aka kashe hamza dina da ke ina ina magana makami ina wanki bugu buguwar suke a buga ne ka buga haka suke wani haka wani shi mutum kullum kaga mutum an ce wani mai bugowa ya to akwai bar hanya eh ko yaudara baka abin ƙarya kai abin da ka shiga ai zai ce wani tamata su gane ai ga ta ne inda masu cewa maganin waye a ba da bindiga a jisan biza an ana yaki a baku layin gushe-gushe a ajiye shaɗa kwamba ma ajiye sojin ajiye shaɗa kwamba dole yin shaɗa kwamba da kayan a wasu da ke ana waye haɓa da Allah gane ai nan nan aka yi da bidiyon arziki daga nan aka gane ƙari yin tsubu eh ku je ma wuce gaba ka fi zaki a baka ɗan miliyan wani ba kamar da miliyan gaba ka je kurum a huce ba komi rabi da wannan Allah wannan waya ma na san mutumin na kawo ɗan abokina ne iya musu ku ce babu la'ayin zala babu ibugo ba waye kun ga layuna kun ga wane ne wannan hikimar Allah wallahi ba mu Allah ran nan he aka rinda su da shi abokin namu da shi mai alfarar layu layu cikin aljihu da kiri ko ina shi shari'a gire yake yace wallahi ikon Allah aka tsara mu shi abokin namu da aka amshe shi shi suka gano iya dan wani balbale to suka gano shi suka kama shi suka rike shi suka fita suka shi biyar shi ya fita layi haka shi ya kama da layi rike haka ya wallahi suka kama suka da layi suka zane shi suka zane shi da kyau suka yi rubu suka taka to shi yanzu da bi wannan ya san abin da suke a gida iya su ba da layi ga laya mai laya sha kashi ni kuma ce wani kuma ce ni kuma ce ni kuma na ba da biyu shi kuma ce wani ba da biyu shi wani hannu suna ta da musamman su gaishe ba amma na amshe mota shi kuma sha kashi amshe mota a nan ne tsallake da ke Allah shi tun to gaskiya ku gane kurin ba wani maganin buku ko wane ne kurin ka dogara ga Allah ka kira Allah kurin wani wani ka dawara babu ta addini inda ba annabi shi da kowa kowa shi da kowa ko sabai da ba kowa babu kuma kaga babu gobe ayi ko an bar hanya ne kurin Allah shi da mu yace wa allamnahu sana'ata labus mun sanar da annabi dawuda yin riga wannan ta yaƙi litushinakum min ba'sikum dan ta kare muku makami fa hal antum shakirun shin za ku gode ma Allah da wannan ni'ima Allah sa mu cikin masu godiya dan Allah kai mu karatu sama insha Allah ina ga yanzu daga yanzu da karatun tafsiri na sati ya bayan azumi kuma za mu haɗa karatu insha Allah ran laraba bi iznillah bayan la'asar insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته